نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala muna tara ko yayi daidai da tara ga watan Rajab ijra annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda yayi daidai da 21 ga watan ɗaya miladiya shekara dubu biyu da ishirin da hudu ya inganta wannan kuma shi ne darasinmu na nawa shi ne darasinmu na goma sha takwas daidai insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi na babban malami a shek Muhammad ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه muna karatun littafin malam wanda yake mana bayanin siffar sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar kana gane shi idan ƴan uwa ba su manta ba satin da ya wuce mun shiga wata gaba inda mala yake cewa adiyatul istiftah shine addu'o'i na buɗe sallah wanda mun yi bayanin matsayin wannan addu'o'in wanda har mun karanto wasu daga cikin su ko ina ji insha Allah ta'ala za mu tashi addu'a na uku ne ko amma za mu sake karanta addu'a na biyu malam yake na daga cikin addu'o'in buɗe sallah ka san wani bai mata ana buɗe sallah ba wani dije yake wani kile ne na ta ake sawa a buɗe ko yare abin yake akwai wasu addu'o'i wanda annabi yake buɗe sallah da su na daga cikin su shine wajja wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal mushrikeen إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik anta rabbi wa ana abduk ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك وخير كله في يدك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا عبدك أي أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك wannan wani nau'i ne na cikin mi addu'o'in buɗe sallah kuna fahimta ya kuwa ai mun karanta Allahumma ba'id baini ko muka sake karanta wannan an yi fasara ta ba sai mun fasara ta ba ko ko ko mu ida fasara ta ta ba abinda suke cewa shi wajhtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma 'ala min al-mushrikeen a can baya mun karanta hadisin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma annabi in bawa ya kabarta sallah Allah yana hada huskar shi da tabawa malam yaltafi ko matakar mutum bai ni bai waje waje a cikin sallar shi ko bai kallace kallace to kaga sai kake cewa wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi na fuskantar da fuskata ga sarkin da ya kaji halittun sammai da kasai hanifan muslima ni hanif malumai suka ce abinda ake ce ma hanif shine duk mutumin da ya barranta ko da abin da ka barranta da duk wasu addinai addinin da ka yarda da shi kadai shine musulunci kace wa ma ana min mushrikina Allah ni ba ni daga cikin bayinsa mushrikai ina fahimta wanda ainihi bayani nan ma tsaho wancan satin ko kan abin da ya shafi shirka da sauran yace innan salati Allah sallata da miski wa nuski da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamatiya lillahi rabbil alamin da mutuwata duka wannan abubuwan ga Allah kaɗai nake yin su ba ga kowa ba sallah dan Allah nake yanka dan Allah nake rayuwata a hannun Allah take mutuwata a hannun Allah take shine sarkin da ya halitta dukkan komai baki daya la sharika la shine ni ina tsarkake ka da bauta kai kadai wa bizalika umurtu ai aka haka ne ka umarce ni wa ana awwalul muslimin ai Allah ni ne farkon musulmai ina daga cikin farko wanda suka amsa kiranka Allahumma ya Allah antal maliku kai ne sarkin da ke da iko la ilaha illa anta ba abun bautawa da gaskiya sai kai subhanaka wa bihamdik sarki da godiya su tabbata a gare ka anta rabbi ya Allah kai ne ubangiji na wa ana abduka Allah ni bawanka ne zalamtu nafsi Allah na zalunci kaina wa i'taraftu bi dhanbi ya Allah ina ikrarin laifin da nan laifin da ni da kaina nayi ma faghfir li dhanbi jami'an ya Allah ka gafarta mini zunubaina baki daya innahu la yaghfiru dhunuba illa ant Allah babu wanda yake yaye zunubai in ba kai ba wahdini li ahsani akhlaq ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga kyawawan dabi'u la yahdi li ahsaniha illa ant ya Allah ba wanda yake karkatar da zuciyata zuwa ga kyawawan dabi'u in ba kai ba Allah wasrifa anni sayi'aha ya Allah duk wasu mugayen ɗabi'o'i ya Allah ka raba ni da su yace la yatilfu anni sayi'a illa an Allah ba wanda ya ise ya raba ni da miyagun ɗabi'un nan in ba ka ba labbaika ya Allah na amsa kiranka wa sa'adaika na miƙa wuya gare ka wa khairu eh shire ne wa khairu kullu mufi yadika ya Allah alkhairin duniya baki ɗaya da lahira a hannun ka yake wa sharru laysa ilayka ya Allah shari ba gare ka yake ba wal mahdiyu a wanda ake kema shiryayye man hadaita shine wanda kai Allah ka shiryar da shi ana bika ya Allah ni daga gare ka ne wa ilaika kuma gare ka zan komawa la malja wa la malja minka ya Allah ba makawa ba wurin gudu minka daga gare ka illa ilaika face zuwa wurin ko tabarakta wa ta'alaita ya Allah albarka kamar yawa ce darajarka ta daukata kai Allah astaghfiruka ina neman gafararka wa atubu ilaika kuma ina tuba zuwa gare ka ai ta san ta mai bayanin a gulgujen ka abin da ya shafi wannan bayani wannan da ko to da Allah ji ka ji alkhairan da kake roƙo a wani a ce kai malam wannan zamge ji Allah a bi in karanta ta ina ya kabbala kayan fara ka hasu an rawaito su ne da dama wani lokaci za ka iya gajera wani lokaci za ka iya yi doguwai kaga kana roƙon Allah subhanahu wata'ala yayi ya yane ma zunuban ka baki daya saboda ni babu mai gafarar zunubai in ba shi ba ko akwai mai kankare ma zunuban ka ka koma kamar babu a wani shehi ya ce ka sai an yaye ma Allah mu ce ma ce ka sai kai da abin da kake so ka yaza kaga kinne ne yake yi da hayaniya shi karan kanshi ba a yahe mai nashi ba balle ya yahe ma naka lajami Allah babu wanda yake gafara zunubai in ba kai ba kaga duk wanda ya da'awa yana yahe mu mutane zunubai da'awar shi wannan ta ƙarya ce ba gaskiya ba ce ba kuma ana son mutum in yayi laifi ya rinka kirarin laifi shi ya amsa kira shi bawa ne kuma ya saba ma Allah idan ba makawa sai ni sai a tuba wannan ba ga Allah ba ko ga ƴan uwanka halittu in ka riki wannan matakin zaka zama lafiya kai abin da ba daidai ba ko to ka amsa laihinka na kai ba daidan ba kuma ka nemi afwa a yaye matan wannan abin da kai amma ka san mutanen mu sai mutum ya yi rikin gaskiya kuma ya dage kan rikin gaskiyan nan da yayi amma yana rantsuwa kan ƙarya kaga wannan ba dabi'a bane ba na mutanen kirki wahdini li ahsanil akhlaq ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga mi kyawawan dabi'u kyawawan dabi'u abubuwa ne wanda suke suna da muhimmanci annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ranar lahira kyawawan dabi'u suna da nauyi a cikin sikelin awo ya zamana kana da dabi'u masu kyau mutanen da kake zama da kai cewa na mutumin kirki ne abukan aikinka abukan kasuwancinka makwabtanka hatta wanda ba musulmi ba kai ko cikin mota kuka haɗu da mutum kuna balaguro ya zama na in ya sauka ya ce kai gaskiya shi ya haɗu da wani musulmin kirki cikin mota ko ba haka nan ba to kyawawan ɗabi'u suna da kyau annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa musulmi kun kyawawan ɗabi'u ya zama da kuna da comportement masu kyau duk inda aka tsince ka in kai musulmi ne kai ahlus sunna ne to a ga wannan ta tsare da kai kai zama da kana musulmi ahlus sunna a baka kudin mutane ka ce a baka amana ka ci a almama diyan mutane ka wulakantar da ita ka koro ta a a dauke ka wurin aiki ce ta wulakantar da mutane kaga kai ba musulmin kirki bane ba to kuma kyawawan dabi'un nan suna da matsayi kwarai a wurin Allah subhanahu wataala idan mu rinka roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu daga cikin bayin shi masu kyawawan ɗabi'u kaga kayan nan sai yace ka shiryar da ni ka shiryar da ni duk duniya babu wanda ya isa ya shiryar da wani in ba Allah ba duk duniya ba wanda ya isa ya shiryar da wani mutum ko wata halitta in ba Allah ba inda wani zai iya shiryar da wani taya za ka kallon ɗanka da ka aifa ya bijire ma abin da kake so yayi a kana ji kana kallo abin ya hikarin ka to Allah kaɗai sai ka roki Allah ya shirya ma da wannan ɗan kuma kai da kanka ka rinka roƙo Allah ya shirya ka kaga anan duk wani wanda ba Allah ba bai shiryarwa kowa ne ne annabi bai isa ya shiryar da kai ba sahabi bai isa ya shiryar da kai ba malami bai isa ya shiryar da kai ba uba bai isa ya shiryar da ɗiyan shi ba miji bai isa ya shiryar da masu shi ba wace shiryarwa shirya Allah yace wallahu yahdi man yasha Allah kadai yake shiryar da wanda yake ko ba haka nan ba in dai mutum yana da ikon shiryewa a hannun shi ga Abu Talib ko ba haka nan ba yazo mutuwa hmm hadisin da Imam Muslim ya rawaito ko daga babban tabi shine Sa'id bin Musayyib kan abu falib ya zo mutuwa annabi ya zo ce ya kai baba ka ce wannan la ilaha illallah kadai ta zama hujja gare ka wurin Allah subhanahu wataala ka sai aljanna ga su abu jahal ga suwa ga suwa sun kewaye shi kai yanzu za ka barin abinda babanka yake kan shi ka amshi abinda wannan yana ya zo da shi yanzu duk abin da muke kai shi nan ba gaskiya bane kai yanzu ka ya zama abin bauta da gaskiya sai Allah Abu Talib annabi yana ji yana gani Abu Talib ya mutu ba musulmi ba ga annabi Ibrahim da baban shi to ba haka nan ba ya ya kasance shi ma a to haka shi yasa ba wani da zai ce ma wai ka tafi Allah mun ce ma ƙarya ce babu wanda ke da ikon wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma kaga ba wani wanda yake batarwa ba wani wanda la la yahdi li ahsaniha illa an ba wani wanda yake raba ka da wani abu da ke damun ka in ba wannan Allah yasa ya kai dan uwa duk matsalar da ta same ka a rayuwa ka koma ka gaya ma Allah kayyanka da sunan Allah kai rinka ikirari da cewa kai fa bawa ne kuma kai kasashe ne kuma duk duniya babu wanda ya isa ya ma sai Allah Allah na kasa duk wani wanda yake kallon ya isa ya kasa Allah kai kadai ka isa ya Allah ka muni shi yasa Allah ji kan malam Jafar yace duk matsalolin mutane da suna zuwa su gaya ma Allah da sun samu mahita tun da wuri matsala tana samun biyaya ta ta ne muke yi ba mu zuwa mu kai ta inda za a yi mana maganin ta akwai matsalar da in ka shiga duk duniya Allah ne kaɗai zai yaye ma wannan abin da ke damun ko ba haka nan ba amma sai ka ga mutum ya komo wurin wa'ansu wanda ba su da iko musamman mutum ya sai ga matsala ya rinka zawa cikin mutane yana tattauna matsala wanda ko Allah kiyaye ba su cewa tunda mu ma da muna ga yin matsalan ne ba da a ce Allah kiyaye ba kai malam rayuwa ai sai a hankali ina kwanan nan ai na shiga jarabawa ai an yi kaza ai an yi kaza ai an yi kaza wannan ba dabi'a bane ga mutanen kirki mutanen kirki alheri aka sani suna bayyanawa mu yanzu alheri in ya samu koyewa nake ko Allah ya ce kulkar insani halu'a mahali shi da adam mutum ne mai san zuciya idza masahu alkhair manu'a daga alheri ya zo sai ya koyi bai san kowa ya sani wa idza masahu shar jazu'a daga bala'i ya samu duk inda ya zauna sati duk wanda ya sani sai ya ga mishi wallahi na an shiga jarabawa wallahi ayi kaza wallahi ayi kaza wallahi ayi kaza amma can da ana zaman lafiya ba ka kira ka ga ba ana zaman lafiya a sai Allah ya ce illal musalli sai kadai masu sallah da masu dawwama akan sallah sune Allah ke ba kariya daga wannan bala'i wanda suka dawwama akan sallah to wace irin sallah shine sallar da ake bayani yanzu ba waccan ta inna wajadna aba'ana ala zalika ba mun tazo uwayenmu da kakanninmu akan wannan ba ita ba Allah ka kautar da ni daga miyagun ɗabi'u kana labbaika ya Allah na amsa kiranka wa sa'adaika ya Allah ina agaza kamar na amsa kiranka shine duk lokacin da wani abu aka ce Allah ya yi umarni a yi zanta in an ce taimako ne ake bukata zan sa dukiyata wal khair kulluhu fi yadika ya Allah alkhairi baki ɗaya a hannun ka yake duk duniya ba wanda ya sai ce alkhairin mara da hannun shi yake ko alherin al'umma kaza ko ƙasa kaza a hannun shi yake ƙarya yake da in ya mutu al'umman nan sun mutu ko ba haka nan ba shi yasa ko wannan matsalar da kuka ga an shiga ake ta ce mu mutane kuma da al'amari ga Allah na rinci da Allah ba wani mahallinci a duniya da ya isa ya gyara wani abu sai Allah kawai ku yi riko da sababi ka sai yanzu da al'ummar Nijar fa kawai yanzu sun ɗauka shi kenan su tani sai sun gyara Nijar a ba malam a ne ita sai su da addu'a eh yau su ma saman ɓannan suke zamne ko ba ka gani ba kaji suna haɗa da shirka ne koko kaji ya ce duka ‘yan bolin na a tattaro ka a yanke su ko su su ba hasali ma suna da ɗarmin jindi to shi yasa gyara sai Allah wallahi in ka shiga matsala yau ba wani wanda ita yin da ka daga wannan matsalar sai Allah duk wanda kake tunani ya isa wallahi sai Allah ya nuna ma ƙarye shi ƙarya take bai isa ba kana kallon wani ne sai ce kowa na abin nan yanzu ba irin da da bane ba gaskiya kaga an shiga matsala ko ba haka nan ba amma wane ne ya gagara Allah subhanahu wa ta'ala duk matsalar da mutane suka shiga su ɗaga hannu su gaya ma Allah Allah ya musu magani ai hasu suna da nan da aka ce za a kawo yaki ko kowa daga hannu ake ana addu'a ana al'unuta ana amin amin saboda ni an yarda babu wani wanda ita ya kare kasar yanzu sai Allah duk wani wanda ake kallon ya isa an san bai isa ba ha to kai yanzu wa'ancan da kake kallon sai isa su ma sun gano musu isa ba kana ga yawan sojawan mu bi yau makamanmu amma sai an kada Allah zama da ƙasa lahiya duka wannan darasi ne wanda ka gane ba su bane ke sa ƙasa ta zama lahiya sai sa ka kuma Allah ya garabe ka kana so ka rinka ai muna aiki mun kama su kaza mun kashe kaza mun yi kaza ba su bane ba wannan an ta'ada in Allah ya soko ha wallahi Allah zai mutu wani ƙarfi ne wanda mutum ɗaya Allah sai ya mai da shi dubu mutum ɗaya ne amma kukurin ganin shi a matsayin dubu ko ba haka nan bane ba ko kuna yakin da su Allah ya samkar da mala'iku ko kuma ya ce duka abinda kuke takama da shi ya tsaya to dole musulmi sai sun samu kyakkyawa alaka da Allah su gane ha ba wani wanda ya ce wani wane ne wane ne sai Allah duk wani mai barazanar shi kabar shi shi da kanshi sai ya gane ƙarya shi da gaji kashi sai ka gane shi ta hali ya ruga da gudu ko ba haka nan ba ka ga mutum da suwa sai ce yana ta miƙa saman biro yana ta nawan sai fata duk maganar da yake da gaji kashi zaka ji ya ce jarin ko ba haka nan ba kai sai ba ka zuwa mana to wannan kaɗai ba darasi ba ne ba sai ce kuma alkhairi baki ɗaya a hannun Allah ce wannan yana nuna mana Allah yana da hannu ko ba haka nan ba Allah yana da hannuwa amma ya hannun Allah yake bin sani ba kaka kalla hannunka ka hada shi da na Allah amma dai tun da Allah ya ce yana da hannu to kai raina da hannu ya hannun Allah yake bin sani ba amma dai alkhairi ba shi dai a hannun shi kuma wa sharru laysa ilayka sharri kuma ba a hannun Allah yake ba to yaya yaya sharri ba hannun Allah yake ba shine ba da yin sakilan ba kasa ko an ce sharri ba hannun Allah yake ba kuma haka mu shari ba hannun Allah yake ba halittun ne suka samo da sharin muna ganewa yanzu za ka kai mutumin kirki ne cikin ɗiyanka sai ka samu na banza kai ne na banzai kai ka ɗura su saman ka hanyar banzai can suka je suka lalabo ta ko ba haka nan ba to asali sharrin ya faru ne ga wasu cikin halittan Allah subhanahu wa ta'ala amma shi Allah san san tambayi da sharri sai alkhairi shi ne yace ai la yansibu sharru ila Allah ta'ala ai ba a danganta sharri ga Allah subhanahu wa ta'ala li'annahu laysa fi fi'lihi ta'ala sharr sabida aikin Allah subhanahu wa ta'ala sam babu shari a ciki bal af'aluhu azza wa jalla kullaha khair kai aiki al'amarin Allah baki ɗaya alkhairi ne li'annaha da'iratu bainal adli wal fadli wal hikma saboda Allah yana gudanar da abubuwan shi tsakanin adalci da hihi ko da falala da hikima ne wa huwa kulluhu khair la sharri da haka duka al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala alkhairi ne babu shari ko kaɗan tattare da shi والشر إنما صار شر انقطاع نسبته وإضافته إليه تعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى كان مالن da ya kore shari ga Allah ba fashi da yake ba yace saurara ka daga inda maganar take yace ibnu qayyim yace cewa huwa subhanahu wa ta'ala huwa huwa subhanahu khaliqul khairi wash sharri ko aka yace shine Allah subhanahu wata'ala khaliqul khairi wash sharri wanda ya halicci alkhairi da sharri sai yake fasharu fi ba'd makhluqatihi la fi khalqihi wa af'alihi shi sharri yana daga cikin wasu ne daga cikin halittun Allah kuna fahimta fi ba'd makhluqatihi la fi khalqihi ba asalin halitta Allah subhanahu wata'ala to yanzu wannan in ka karanta wannan kaɗai sai kwakwalwarka ta buga an ce shi ya halitta shari da alheri kuma an ce shi Allah bai da shari to shi ne malumai suke ma bayani yace fasharu fi ba'd makhluqati shari ya faru ne a cikin wasu halittu na Allah subhanahu wa ta'ala la fi khalqihi ba shi a halittar shi makarantar shi wa fi irhi ko a ayyukan shi wa lihaza تنازه سبحانه وتعالى عن الظلم الذي حقيقته ودع شيء في غير محله سبب هكا ينسألك الله سبحانه وتعالى دكما من abin da ya shahi zalunci ko tsora kan wani abu ba muhallin shi ba fala ya zauna a shawo illa fi mawadu'aha lil ba a tsora abubuwa sai ga sai ga inda suka dace lil lil menene نعم لله يقصد لهاكو ها haka ne ne illa ya kato yawa yake cewa ba a tsora abubuwa sai gari sai ga inda suka dace wa zalika khairu kulluhu to sabida haka da abin da kaga Allah ya hukunta alkhairi wa sharru wa da sharri fi ghairi muhalli duk inda kaga sharri ya haru to ya haru ne ba muhallin shi bane ba duk inda kaga wani sharri ya haru kai tsaye in ka danganta shi da Allah ka danganta shi ga ni inda bai dace ba amma fa idza wada'a fi muhallihi lam yakun sharran yace da ka dauko shi ka tsora shi a wurin shi zaka ga ba sharri bane ba kamar yanzu misali sai mutum ya saba ma Allah sai Allah ya sa shi wuta shiga wuta ai shari ne ko ko ba shari bane shari ne to amma yanzu da ka kalla wannan mutumin ne yayi saban Allah kenan adalci na Allah ya sa shi ba shari da shi ba mun gane shi sa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ajaban li amal mu'min ko abun mamaki ga al'amarin mai imani al'amarin shi baki daya alkhairi da abin da kaga ya faru misali zaka iya kana tafiya Allah ya kawo wani abu ya buge ka ka rasa wani abun ka to wannan abun koda sharri sharrin kai ne gare ka amma ba da Allah subhanahu wataala ba kuma asali kai ma in ka bai da al'amarin ga Allah subhanahu wataala zai zama ne alkhairi gare ka ai mun fahimta yanzu ko sai mala yace ni a fa'alam anna shar laysa ilayhi da haka ka san shi shari ba ga Allah subhanahu wataala ke da sai malam ya tura ku gaba ko mai kuwa ko injikini ake tsera ko duk mai san tsarin bayani ko kuma ya ɗauki littafin nan na ibn qayyim mai suna ash-shifaa'u al-alim fi masail al-qada'i wal qadar wa talim malumai suka ce babu wani littafi da yake bayani duk wasu abubuwa da kaddara ce mai al-qada'u wal qadar da a ce Allah na da kaza ko bai da kaza irin wannan littafin na Ibn Qayyim ya tsaya duk wasu abubuwa sai ka ji wani wuri Allah ya ce kaza can kuma wani wuri Allah ya ce kaza in ka hada sai ka ga kamar mas ta hadu ko ba haka nan ba to mas in daga kwakwalwarka ne ta hadu da ka koma amma bayani za ka gane asali ba mas bane ba ba ma su da alaka muna fahimta shine ma da yace qala fa in kunta fa in kuntu fa in kuntu ko falam khalaqahu wa huwa sharrun to wa ya halicce shi shi sharrun ko qultu qultu khalaqahu khalaqa khalaqahu lahu wa fi'luhu khairu la shar khalaqahu lahu ka wannan larabci khalaqa khalaqahu lahu ya za a fassarawa a shi yasa abin ba larabci bane eh ha shi yasa shi wannan halitta shi ce muna fahimta sai yace kuma wa fi'luhu khayra la shar amma alkhair aikin kuma baki daya babu alkhairi eh khairu la shar alkhairi ne babu shari a ciki kamar misali asali halittar da Allah yi ta ba shari bane ba sai sa malayin ruwa koyar gaba mai san alin bayanin ce kuma saboda ni ya dunkulo magana ne wanda in bayanin za a yi yana da tsaho sai ce fa innal khalqa wal fi'l qa'iman bihi subhanahu wa ta'ala yace saboda kage ci halitta da aiki Allah subhanahu wa ta'ala aiki su tabbata gare shi yana tsaye kan wannan yace wa sharu yastahilu qiyamuhu wa intisafuhu bihi wa ma kana fi wa ma kana wa ma kana fil makhluq min sharri fal adamu idafatuhu wa nasbatuhu ilayhi shine mana yace duk inda kaga sharri kai tsaye ba a danganta shi ga Allah subhanahu wataala za a danganta shi ga halitta ne asali ana kore ma Allah subhanahu wataala sharri bai dace ga Allah ba ko ya dace gare shi to shine abin da malai yake son kenan mai san kalin bayani malai yake sai ya koma can ya kwaso bayani sai malam yace wa kana yaqul fil fard wan naql ko annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana cewa ni yaqul a cikin farin a cikin sallar farilla da nafila ko a me yake cewa a مثل دون قوله kamar mi kamar irin wancan zancen da ya gabata sai dai in ina cewa daga ya ce an rabbi wa ana abduka ina fahimta wa yazid sai ya tsaya nan sai ya kara da Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amma wannan ba a gane ba ko an gane a yanzu wannan addu'a da muka karanta wanda yace wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana min al mushrikin ko inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin sai ce Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika ko sai ya ce mi anta rabbi wa ana abdika sai ya tsaya daga nan bai yi da wannan doguwai kun gane sai ya ce mi ai shi ne ya sa anta rabbi wa ana abdika ko sai ya kara da Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika yanzu ai bayani na yake yi ko an gane yanzu ko kenan can ya tsaya duka addu'a yana dauko ta daga yazo inda yake cewa anta rabbi wa ana abduka sai ya dakata sai ya ce ni allahumma antal malik la ilaha illa anta sai ma ne ce misluhu aidan ila qawli sannan kwatankwacin wannan kama haka har zuwa inda yake cewa mi وأنا أول المسلمين ويزيد سيد آراء اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيء الأخلاق والأعمال لا يقي لا يقي سيئها إلا أنت أي yanzu tun da biyu bayan yanzu shi ma na an gane ko yawa shi kuma wannan me kake cewa ciki kace a wancan na wasu Allahumma antal malik ya Allah kai ne ni sarkin da ke da iko la ilaha illa an ba abun bautawa da gaskiya sai kai subhanaka wa bihamdika godiya sarki da godiya sun tabbata gare ka nan kuma kake cewa Allahumma hdini li ahsan al-akhlaq ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga kyawawan dabi'u wa ahsan al-a'mal da kyawawa ayyuka la yahdi li ahsanha illa anta babu wanda yake shirewa ga zuwa ayyukan nan la yahdi li ahsaniha illa ant babu wanda yake shirewa zuwa ga ayyuka ga dabi'u tawawa illa ant wa qini sayyi'il akhlaq ya Allah karban da munanan dabi'u wal a'mal da ayyuka la yaqi sayyi'aha illa illa ant babu wanda zai raba ni da wannan miyagun dabi'u da miyagun ayyuka face kai Allah subhanahu wa ta'ala sai da mu yi tafsirin hadisan bako ga sunan inda mala ya sa lamba ɗaya lamba biyu lamba uku inda mala ya sa lamba ɗaya sai ce muslim wa abu awana wa abu dawuda wa nisa'i wa bin hibban wa ahmad wa shafi'i wa tabarani yace faman khasal hadith bin nafal faqad wa hama mala yace wannan hadisi ga mazajen da suka rawaito shi amma duk wanda ya takaice wannan doguwa addu'a da cewa na fila ta ɗaya malam yake faƙad wa hama hakika ya fahimta ba daidai ba kun fahimta ya sauya abin daga yadda yake ba sai na fila ba annabi yana karantawa har sallar farilla ina fahimta a sannan na biyu malam yake imamun da ta iya rawaito shi bi sanadin sahih ka isnadi ingantacce na uku malam yake an-nisa'i wa daruqutni bi sanadin sahih imamu nisa'i da dara kuka ni su karanto shi da sanadi ingantacce sai wata addu'a shine mala yace subhanaka wa subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka malam yace ita kuma wannan ita ce ni wayar tota amama abu daud wa hakim wa sahahu وافقه الذهبي امام ابو داود يروي شي حاكم انغنتا شي كما ذهبي ياي مش موافقه وقال الاخيل وقد روي من غير وجه باسانيد جيده وهو مخالف في الارواح ما ليس امام اخيل yake cewa an rawaito wannan addu'a da wata hussoki sabanin wa'anga da isnadi wanda suke masu kyau malam ce sauran nayi takhrijin su a cikin misali na mai suna irwa ulgani idan mai so shi ma sai zai dauka ya karanta malam gashi ne yace subhanaka yace ai ai asbahaka tasbihan ai ya Allah ina tsarkake ka da ni da tasbihi na musamman bi ma'ana azhaka tanzihan min kulli naqas ya Allah ina tsarkake ka daga kowanne da kasa duk abin da ka gani wurin Allah subhanahu wata'ala mai kyau ne yace wa bihamdika ai wa na'alu mutalabbisuna bihamdika ai mu duka Allah nan mun mun mun cuɗayi da godiyarka duk wani alkhairi da muka samu Allah ta hanyar gode muka ne wa tabaraka yace ai kasarat barakat ai kasarat barakat fi ismuka ai alkhairi diyawa ya tabbata a cikin suna Allah subhanahu wataala yace idza wajada kullu khairin min zikr min zikr ismuka da haka duk inda muka samu wani alkhairi to mun san ta hanyar ambatan sunan Allah subhanahu wataala ne yace ai jadduka shine ai ala jalaluka daukakarka buwayarka wa azmatuka da kuma girmanka muna fahimta idan ta ai mahiyoncin mutane ce ko subhanaka allahumma wa bihamdika ay wa tabaraka ko ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka abin da ke sunna yan uwa shine a rinka kiccanzawa wannan lokaci ai wannan wannan lokaci ai wannan wannan lokaci ai wannan mala yace inna ahabbu kalamu ila allah ta'ala an yaqul abdu subhanaka allahumma misal wannan sai turafin ko yace lallai ina habbu kalam maganganun da Allah subhanahu wa ta'ala yake yiwa bawa yake shine subhanaka allahumma wa bihamdika ko yace gashi nan waye rawaito shi rawahu ibnu munda imam ibnu munda ya rawaito shi fi tauhid bi sanadin sahih wa rawahu an-nasa'i fi amli yawmi wal layla ko sunan nasa'i sunan nadu'i mawqufun wa marfu'an malai yace an samu mawqufan shine aini bayanin mawqufi kwanaki ko mawqufi shine wanda magana ta tsaya gawa ga sahabi marfu'i shine ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kaji an ce hadisi mawqufi ne to bakin sahabi ya tsaya marfu'i kuma ya kai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar mas'alar ittikafi kamar masala itikafi ko akwai hadisai wanda suka zo mawqufai da marfu'ai wanda suke nuna ba a itikafi baki ɗaya sai masallaci guda uku la takafa illa fi masajid salata ba a yi itikafi baki ɗaya sai masallaci guda uku annabi ce duk wanda zan yi itikafi ko sai cikin masallatayen nan in dai kai itikafi ba nan ba ya rage na ka akwai masallacin sai an fiki a ba ya fiki wani sahaba bai fiki ba wani sai an ba masallatai a guda uku ne itikafi ya halittar makka madina baitul maqdis nan kaɗai ne itikafi in ka yi itikafi ya yi amma inda ka yi itikafi ba nan masu Allah ce ya yi hayaniya kawai kai an zugo saman karatu ko ka ɗauki ƙiyamu ramadan na mala albani ko salatu tarawih nashi ai ba ta zumi karatun kiyamu ramadan ko mun yi karatun kiyamu ramadan bana ma in ta Allah tunda azumi ya mutso za mu ta kiyamu ramadan ku ji yadda ake kiyamun lail a sunna sannan har da bayanin itikafi in dai itikafi za ka yi ka bari ka samu kuɗi ka sayi maka ko madina ko baitul maqdis in ba ka da shi ke nan kai zaman ka Allah bai tsira ma ba so da muke yi magana an samu maganganu sun taso har wata rana an gaishe da wani karatu na je wurin karatun an sa wani malami ya yi raddi kan magana amma bai sani ne maganar ba sai da yayi raddi to abin da yasa abin tsama bai ji raddi ne yayi ba na ilimi ba kawai dai ya ce an ce ba ita ka bi masallaci ya ce kawai ku rabu da su wannan yan zahiriya ne a wuce gaba to kaga ba ka bashi amsa ko ba haka ba amma da ya kawo da lece daga baya na gane shi ma bai san asalin maganar ba sai na dauko maganganun baki ɗaya sai na tura mishi sai mun wallahi ma albani na tsaro asali ban ma sai ina ne aka ba gaba ba kuma babban malami ne yanzu da na ɗauka da zahi an ce mini ya yi mini rajin ha sannan kaga duka wanda suka yi maganganu duk wanda ya ce ai ba ce a'a a binciko ina ne annabi ya ce ni ina da hadisi mawqufi da marfu'i da annabi ya ce ba ita kafin ce masallaci uku abubakar ya ce to annabi ne ya ce aisha ta ce a'a shehu wani ya ce duk ai ba annabi bane da ya ce imam bukhari ya kawo a cikin sai sai bukhari ko a wurin ana itikafi ha ta cikin masallaci a kamsa salawat kamsa salatu wannan mun yanzu za a ce ma kai itikafi nan wurin a to Aisha suka ce masjidul jami shine masallacin juma'a to sai aka samu magana daga uga kwata kwata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man man ka ishe mu ka ishi baban kowa eh kware da gaske haka ibnu mubarak ce dinin nabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam أخبار يسي أدين علم حدثين نعم المطية للفتاة آتاه لا تجب لا تجبن عن الحديث وأهله يسي فالرأي ليل والحديث نهار الله أكبر يسي كاي رأي لك كتلوك عدريني حديثي شيني حسي كوي duk wani malami da zai ce ma ko ana kallon su malawa da sun ce take ce mi annabi yake eh din su malam mun gode amma mi ya annabi yake ko ba haka nan ba kaji ana ayin sabani ta gaske ko da annabi da wani aka yi sabanin tukunna in mas'ala ce wadda ta zo hadisa to shi ke da malamai su ta sabanin da amma da abin da ke da kai hadisi ba a karanto ma hadisi a ce ma an yi sabani duka muna jin su malaman suna kan maganganu amma babu wanda ya kawo hadisi wani ma da aka tambaye sai to wani yara ai ɗalibi ne a kai wai ya bada amsa ana mai tambaya wai sai ake ɗalibin su ne eh filozofi sai ya wuce to shi kenan to ɗalibin shi ne ɗalibin shi ne magana ai hadisi ne karanto ko ba haka nan ba to ka gani mu ba ma wucen ba bayanin dai da muka yi a bada amsa to Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da mu azumi na tahi yanzu su ma mu hala ballo abubuwa da ai a dauki kiyamun ramadan din nan da salatu tarawih da malam zaka ga hatta kiyamun layli a sunna wata rana za iya raka uku wata rana za iya raka a biyar wata rana ayi daya ma wata rana ayi bakwai wata rana ayi tara wata rana ayi sha ɗaya to ka a wuce daga sha ɗaya wata rana ayi raka a hudu zot sannan a sallabi wata rana ayi shidda a tashi a ƙaro wata rana ayi kaza wata rana ayi kaza wata rana ayi kaza sai a miƙe a yi ɗaya ta wuturi dukuna ya haka nan dukuna ya haka nan a kiyamun da dukuna shan mutane kawai a riƙe guda haraka ɗaya kawai a zo kiyamun da haraka ɗaya a ce shi ke nan sun gobe sai ka ga an gaiso mutane ku zo su yi kiyamun laili amma fi sabila musulun da yake ma'aikaci kamar yadda muke bada misali da ta yi za ta yi biro a ce kiyamun laili a fara zero yana ida ka tare da ko turajar wani abu ba ka kwanci ce ka yi safar ko za ka tafi a wani aiki kana ta yara sai ka ji kiyamun laili ta hita ranka ba ba haka nan ba mai amma kiyamun laili wata rana a yi harkar lokaci daga ayin sallar isha a ce za a kiyamun laili wani haka ta an ya tabbata a sunna ku zo a yi shi kenan gobe kuma a jata haka haka ana tattanza lokaci kaga kowa zai iya kiyamun da a kuma kaga ba wanda ya ce kiyamun da sai an sauke alkur'ani yanzu abu har yana so ya zama wani abu ko ba haka nan ba sun ce har yana son ya zama wani abu an ya zama kun ji na ga abu kenan insha Allah ta'ala za mu saurara wannan in ce zama da sati ne gawa za mu ci gaba abinda muka karanta ne da dai Allah ya bada tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ina inda ko mai tambaya ko wani da aka ji an yi kuskure za a iya magana alaikum salam wa rahmatullah ha Suratun Juma'a, to gaskiya zan iya cewa ban sani ba kai tsaye. Nan malam har surar da annabi ke karantarwa cikin sallah yana kawowa. Mai akwai wani sura da manta wani sura ne. Ina bincika ko kuma cikin karatu in mun kawo ni shi kenan. Aha, ake wata falala gare sa musamman. Da ranar Juma'a. Aha. Su ne kawai ke karanta. Ok. Shi ne za mu magana da yake. Sai kenan din liman bai su koyi su ko. E gani yadda abin ya zo za a mariya su ko? Allah ya gasar da Alaikum salam. Ka tara mini, tambayar mu ce ce. har yanzu ban yi ba har yanzu ban yi ba amin wani lokaci lokacin da kake da ɗan dama ka yanzu nan karatu ne na yi tun ƙarfe takwas sai ƙarfe sha biyu muna karatu karin ma bu mutu sai bayan sha biyu ba karin ne kawai ne na rugo kuma na taho wannan karatu yanzu kuma haka daga ayi magaraba kuma mun shiga karatu wani lokaci abin dama kaɗan ce to amma da an tana mun sai ka ga wataƙila ina wani abu na tsaida na shiga na yi wani abu to tambaya bi kai ko ba haka nan ba shi a musulunci zanen suna abu ne wanda ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani za a yi shi kuma an ne abu ne wanda wasu abubuwa ne kawai ake cikawa a yi shi ne bambancin shi arme ko coci za a iya ɗarma arme ba kowar gida ba kawai me ya ake so cikin armi na baka na amsa shi kuma suna abu ne wanda yake da lokaci ba a wuce wannan lokaci yake da wasu ibadodi da aka rata ya ta tare da shi ai ka gane ko zanen suna a kowar gida da zanen suna a masallaci kaf ɗin su bid'a ne babu wanda yake da asali a addini da na masallacin da na da na wajen a kaji ko ga ustazai an shigo masallaci za su muku hukunci sun ce na masallacin mawa ya yi zama laifi kuma mun san sai da wasu hadisai ne ko dukkan su bi da aji ya sami yaro abin da ya kamata ya shi ne ranar bakwai amin iya ranar bakwai da kukun gane ranar bakwai ko za ka mai aski ko mace ko namiji za a kaciya ko mace ko namiji in akwai hali namiji a yanka mai rago biyu in babu hali a yanka mai guda in mace ce ko akwai hali a yanka masa guda in akwai hali a dafa abinci a ba makwabta a gaya musu sunan yaro kaza kawai da wani kiran sallah da wani dabino da wani zanzam da wani wane da wani wane ne duka su malam ne suka kawo suka ce suna da sha'ata kajewa kowane ma ba a yi malam sunan in za ka aiki da ita a so aiku ne ke yawan azumari ko don kun je an ba ku shinkafa kun ci sai kun shiru babu wani mazalin suna kawai yau miye ake yi wani mace shi da suke ce ma wani mazalin suna mutunan zama a walima suke ce da shi shi kuma tsaron da na mazan da na matan duka babu ha kaka ce maza ne aka hana hada matan to in dai ka hana ka hana biyu kam Eh, duka za a hana duka babu wanda ya tabbata shi kenan aikin ne a shi kenan ya zo gani yaro mai adda a shi kenan ba wani ranar biki da wani babbanci ba wani abu da in kana da hali kai ka in ba ka da hali shi kenan ba dole bane ba سبحان الله عليكم السلام ina tambaya ne bambancin walima da biki a ka san me yake so walima sunan ce yake sai halitta ci gaba dan eh ta tabbata a sunna ita ai annabi yayi umarni a yi ta ah to ai asali hatta nan muna hada kuskure asali ita walima walima ana yin ta ne baya an tare bayan mace ta je gidanta kawai abin da ake arna ake ɗan ma a baka ita ka goya ta saman keke ko saman moto ku eh can bayan ta je in ka ji aljihunka akwai nauyi ke ce to akwai walima shine annabi ya ce ba jabir ko ko ma'aje kai waliman nan koda da ɗan akuya in kana da hali Abdurrahman bin Auf ne to mun gane mun kuma yanzu walima ranar biki ne muke yadda mun zo mun cakuɗe abubuwan ne kawai mai amma yana da sauƙi tun da an ɗaura auren yana da sauƙi tun da an ɗaura auren amma asali ita walimai sai mace ta kare gidanta ne shi yasa ta ga uwayenmu na tsaye wani lokaci suna haɗa da su ce sai mata aihu za a mutu bikin aure amma kuma yanzu suna can gidan mijinta tana zaman alaikum salam sai ku fahimtar da su A'a, ko ibada ce, shi sunan ibada ce, yanzu ba maka za ta yi cewa ba ka yin sallah to ibada ce suna ga yadda Allah ya tsara za a yi in kai musu biyayya kai musu biyayya ne cikin saba Allah kawai
a ko wani hadisi mai rauni kake so a samu lahi malamin da ke fiya mushtarakin ne ya kishi ya rage na cikin nan to shi kuma yaron sai ya ce a baba ga yadda musulunci ya tsara a yi a in an ce yanka to a a ko wanda an san kana da shi ne matsala kawai da abin da ke daidai shi ne kai kokari ka bayyana mu ga yadda wanda ya bada ɗan yake ai ka ji ko ga sunan ha kaga tare muke karata amma yanzu kana ga suna so duk sai za halitta wancan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته